الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammacina 21 ga watan jumada al'akira hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya daidai da hudu ga watan ɗaya miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masjidin bukhari da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta tudun mariki domin ci gaba da karatu a cikin littafin muktasar zadil ma'ad littafi ne wallafar babban malami ibn qayyim rahimahullah ta'ala wanda ash-shaykh muhammad ibn abdul wahhab ya takaita mana shi a cikin mujalladi guda wannan kuma shi ne zai zamto darasi na 25 ko? darasi na 25 darasin da ya gabata mun tattauna ne game da koyarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a kan sallar tsoro salatul khawf ko dai a halin zaman gida ko a halin tafiya duk ana iya samun wato a wayi gari a tsinci kai cikin halin ɗar cikin halin fargaba da tsoro to idan a halin zaman gida ne akwai yadda ake gabatar da salloli idan kuma a halin tafiya ne akwai yanayin da shari'a ta tanadar yadda za a yi sallah domin yanayin da ake ciki domin ga halin da tafiya ga kuma tsoro shi kuma wancan ga tsoro amma kuma mutane suna zaune a gida da haka a lokacin da ake zaune a gida kamar yadda muka karanta za a cika adadin rakawoyi duk da cewa za kuma a takaita wasu ainihin wato rukunai a halin tafiya kuma za a takaita sallar sannan kuma za a rage adadin rakawoyi kuma mun karanta kaifiya daban-daban ta salatul khawf ya danganta da irin yanayin tsoron da zurfin tsoron wannan shi ke bayuwa zuwa ga waɗannan salloli da muka karanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya raba sojojinsu gida biyu wasu suna can suna tare da makiya wasu kuma suna tare da shi suna sallah wani lokaci a yi sallar a jam'i wani lokaci kuma yanayi ya bayu zuwa ga kowa ya sallasa yadda ya samu kansa duk waɗannan yanayi ne da yake bayuwa zuwa ga irin tsoron da kuma yanayi da ake ciki to bayan duk mun tattauna game da wannan da hadisai da muka karanta na kaifiyar sallah daban-daban mun shiga fasali na gaba wanda muka tattauna akan abin da ya shafi zakka na daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato mafi cikar koyarwa shine bayar da zakka a lokacinta da kuma gwargwadon abin da ake fitarwa da zakka da nisabin zakkar da wanda zakka take wajaba a kansa dawa dawa kuma za a rarraba wa zakka din to wannan addinin musulunci da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi la'akari da maslahar mawadata masu dukiya a hannu guda kuma da maslahar talakawa mabukata wa'inda su za a ba wa zakatun wanda suna cikin kunshin nau'in mutanen da aka ce a ba wa zakka Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta zakka don ta zama tsarkakewa ga dukiyar masu wadata ta zama tsarkakewa ga su karan kansu masu dukiya din sannan addinin musulunci ya ƙayyade wannan ni'ima ta zakka ga mawadata don haka mutum har Allah ya ba shi wadata wadatar ta kai yadda har zai iya cire zakka ya bayar wannan ba ƙaramar ni'ima ba ce kuma ni'ima ce da Allah ya taƙaita ta ga iya mawadata duk yadda mutum ke kwaɗayin ya zanto cikin wannan ƙunshin in ba mawadaci ba ne to babu yadda za a iya shiga ciki da haka wannan ni'ima ce babba da ya kamata mawadata su gode wa Allah maɗaukakin sarki da Allah ya sa su ne mawadatan su aka ce su bayar ba su bane talakawan da aka ce a bawa duk wanda ya bada zakar dukiyarsa Allah maɗaukakin sarki zai tsare mai dukiyarsa Allah maɗaukakin sarki zai ci gaba da haɓaka masa dukiya to mun tsaya daidai wata gaba ƙalin mu'allif rahimahullahu ta'ala da san mun karanta wannan amma za mu tashi daidai kansa ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال sannan Allah maɗaukakin sarki ya sanya zakka a cikin sinfi da nau'i guda hudu na dukiya wa hiya aktharul amwal dawran bainal khalq waɗannan nau'o'i guda hudu da su kaɗai Allah ta'ala ce za a cire wa zakka in ka lura za a ga su ne dukiyoyin da suka fi ceccewayawa da zagayawa a tsakankanin al'umma wa hajatuhum ilaiha daruriya sannan waɗannan nau'o'i ko sunfi guda hudu da su Allah maɗaukakin sarki ce kaɗai za a cire zaka in ka lura da waɗannan sunfin guda hudu za a ga bukatar su zuwa ga jama'a bukata ce ta tilas lalle jama'a suna bukatar kuɗi lalle bukatar jama'a suna bukatar ainihin wato dabbobi lalle jama'a suna buƙatar noma ko amfanin gona ko abinci lalle al'umma suna buƙatar hada-hada da kasuwanci to kuma a cikin waɗannan sinfi guda hudu ne aka ce a dinga cire ainihin wato zakka al'awwal na farko daga cikin nau'o'in abin da ake cirewa zakka azzar'u wa thimar akwai azzar'u azzar'u wato abinci hatsi shine azzar hatsi abin da ya shafi alkama abin da ya shafi shinkafa abin da ya shafi masara gero dawa da makamantan wayannan duk za su iya shiga cikin azzaru athimar ƴaƴan itace kamar abin da ya shafi dabino kamar abin da ya shafi inibi da makamantan irin waɗannan to waɗannan suna rukuni na farko lalle al'umma tana buƙatar waɗannan abubuwa ana buƙatar abinci birni da ƙauye manya da ƙanana babu wanda ba sa buƙatar abinci da haka nau'in abinci ma'ana amfanin gona yana daga cikin sinfi ko nau'in da shari'a ta ce a fitarwa da zakka za mu ji a zakkar su take wafani sai nau'i na biyu daga cikin dukiyar da ake cirewa zakka bahimatul an'am su ne dabbobi irin na ni'ima al-ibnu wal baqar wal ganam wanda waɗannan nau'i ne guda takwas minal ibn ithnayn wa minal baqar ithnayn minal da'an ithnayn wa minal ma'az ithnayn kaga nau'i takwas kenan ma'ana akwai raƙumi akwai taguwa akwai saniya akwai sa akwai rago akwai tinkiya akwai akuya akwai bunsuru waɗannan su ne bahimatul an'am su ne kawai a cikin dabbobi ake lissafa wani adadi a ce in sun kai a cire musu zakka amma kaji agwagi tattabaru zabi wayannan duk suna cikin abubuwan da Allah ya halatta na tsuntsaye na ni'ima amma babu zakka a cikin su da za ka ji an ce idan mutum yana da zabi sun kai adadin jogo kaza ya fitar da zakkar kaza ko yana da agwagi da suka kai adadin kaza ko yana da ainihin wato tattabaro ko makamantan haka waɗannan nau'o'in guda takwas su ne bahimatul an'am raƙuma shanu tumaki da awaki afani sai nau'i na uku na dukiya da ake cirewa zaka aljauharani su ne gwal da azurfa su ne aljauharan zinari da azurfa allabani wa'inda wannan zinari da azurfa din su ne bihima da su ne kiwamul alam duniya ta dogara duk wani kuɗi da kake jin ana ambatansa a duniya yana wakiltar zinari da azurfa ne dala naira pound sterling euro doci sefa riyal da duk sauran kudade takaddun kudade da zaka dinga jin a duniya dukkaninsu suna wakiltar zinare ne da azurfa yanzu akwai kudin takardar kudin da ka dauka ka je wata kasar sun zama yayi amma duk duniya suna jin yaren gwal da azurfa duk inda ka rungumi kayan gwal ka shiga ka shiga da kudi yanzu nan za a auna wannan zinara a auna nauyinsa a karɓe shi a dawo ma da irin kuɗin ƙasar da kake so da haka ka gane cewa shi sa za ka ji an zo maganar zakka kuɗi ba za ka ji ana maganar naira ko kaza kaza ba sai dai ka ji ana zinare in ya kai kaza ko ya kai nauyi kaza azurfa in ta kai nauyi kaza to wannan baya nuna cewa ba za a fitar da zakka a cikin naira ko sauran kuɗaɗe ba domin kowace shekara shi yasa ko duk lokaci bayan lokaci gwargwadon yadda gwal ma'ana zinare da azurfa ke hauhawa ko ya sauka a kasuwar gwal ta duniya gwargwadon yadda kuma su ma kuɗaɗe suke hawa su sauka shi yasa ba ga in an tashi fitar da misalin kuɗin zakka a kuɗin irin na ƙasar mu Najeriya to sai an kalli gwal yanzu idan gwal ya kai dinar ashirin to dinar ashirin ya kai lissafin zakka idan dinar ashirin ya kai lissafin zakka to mu Najeriya ba dinar muke kashewa ba naira muke kashewa to sai a ga sai a equivalent to naira sai a ga dinar din nan duk dinar ɗaya naira nawa yake yana daidai in a naira ne nawa kenan to sai aka auna aka ga ina giram saba'in da wani abu shine na bar shine daidai da kamar yadda na duba ina jin jiya ko shekaran jiya misalin gol ashirin ko dirham ɗari biyu na azurfa a kuɗin Najeriya ya kai naira miliyan biyar da dubu saba'in da takwas da ɗari bakwai da ashirin. Sai mutum yana da wannan sannan yake da fix amount na zaka abin da ya shafi kuɗi. Na fata an gane. Da haka nau'i na uku da ake cirewa zaka shine kawai ka ce kuɗi. Arrabe sai nau'i na hudu amwal tijara wato dukiyoyi na kasuwanci hada-hada ta kasuwanci alaktilafi anwa'iha duk da mabambantan nau'o'inta wani kayan hatsi yake siyarwa wani motoci yake siyarwa wani filaye yake siyarwa wani gidaje yake siyarwa wani babura yake siyarwa wani kekuna yake siyarwa to yanzu ba za ka taɓa jin an ce a kirga in yana da kekuna sun kai dubu ɗaya da ɗari kaza a cire duk guda kaza a cire keke guda ɗaya ba ba ka zuwa nan ba su suna cikin al'urudu tijara kawai an tashi su zakarsu yadda ake shi ne sai a kirga a ga sana'ar kekuna take ga ta kana da ainihin wato warehouse ya kai girman masallacin na ko fiye da haka kekuna ne iri-iri ga su a ciki kake siyarwa in ka siyar ka sake siyo wasu ka siyar da haka yanzu sai a ganka da kuɗi in an jima a ganka da kekuna yau a ganka da kuɗi gobe a ganka da kekuna ko wani nau'i na kuɗi ga shi kana da shi sannan ga kuma wasu nau'i na kekuna kana da su to irin wannan su kuma yanayin yadda zakarsu take shine duk shekara sai ka kirga cinikin da kai gashi a ƙasa wanda ka sai da kekunan baka saro wasu ba sai kuma ka kalli ragowar kekunan a farashin da ka saro kowanne nawa ya tashi sai ka buga adadin kekunan da ke cikin shagonka ka kuma hada da cinikin kekuna da kai idan ya kai nisabin zakka sai ka yi divide by 40 ka ba mutane ka ba wa inda Allah ta'ala ya ce a ba wa kashi ɗaya cikin 40 shi ce wannan shi ake kira da tijara an gane abuwa da tijara to waɗannan su ne nau'o'i guda hudu in ka ji ana maganar zakka to waɗannan nau'o'in guda hudu su ake magana a kansu na farko kayan abinci na biyu dabbobi na uku kuɗaɗe na hudu wato uruk at-tijara ثم إنه أوجبها في كل عام sannan Allah maɗaukakin sarki ya wajabta zakkan nan a kowace shekara misali da na bayar ɗazu yanzu misali mu ɗauka yau muna hudu ga watan Januwari 2024 sai Allah ta'ala ya sa ko dai dama kana jiya kuɗinka kaɗan kaɗan a yau ɗin nan sai suka kai naira miliyan biyar da dubu ɗari eh, da- da dubu saba'in da takwas da ɗari bakwai da ashirin misali duk da ban san update ɗin jiya ko shekaran jiya a shekaran jiya jiya zuwa yau ko an samu canji ba amma dai ƙarshen dubawa da ne shine miliyan biyar dubu saba'in da takwas da ɗari bakwai da ashirin to idan misali a yau hudu ga watan januwari sai kudinka suka kai haka ko kuma jumlatan walida wani ya ɗauki kudin wannan kudin adadin ya baka kyauta ko kuma aka raba gado a yau cikin kana cikin magada sai aka baka wannan adadin miliyan biyar da dubu saba'in da takwas da ɗari bakwai da ashirin a yau to wannan kudin idan January 4 January 2025 ta zagayo to sun shekara guda a hannunka za ka ba da zakka juwa su kake a ajiye suke ba ruwan zakka sun shekara guda kuma sun kai nisabi nisabin kuma ya shekara shi kenan za ka ba da zakka duk shekara za ka yi ba da zakkan nan sau ɗaya waje ala haunar timari wa zarra amma Allah madaukakin sarki sai ya sanya shekaran da ake ba da zakka a thimar ‘ya'yan itace, kila kana da gonar dabino, kana da dabinai da yawa, kila kana da gonar ilimi, kana da ilibai da yawa a cikin gonarka, to shi zakkar dabino ko ilimi, wazzara ko kayan abinci, shinkafa, gero, masara da sauransu. To su kuma yadda ake ba da zakkarsu, inda kamaliha wasciwa ihima. a lokacin da amfanin gonarka ya nuna ya kuma yi kwari shi ne kamalin wato yanzu ka noma shinkafa bana kuma alhamdulillah shinkafarta ta nuna kuma idan aka duba za a ga kwayarta ta yi kwari ba za a bata a ga wani farin ruwa yana kulli yana fitowa daga shi ba ta yi kwari to ita kuma zakkar amfanin gona duk sanda ka noma amfanin ya nuna ya yi kwari to lokacin zakkarsa kenan idan dabino ne da kai kana da bishiyar dabinai duk sanda dabinon ya nuna ko ya alamar jaja-jaja ko ya alamar yalo-yalo alamar nuna kenan to daga wannan lokacin za ka samo masanin kirdado ko dai ka yanko shi ya sako ƙasa sai a ga buhu nawa aka samu ko kwando nawa aka samu ko kwano nawa aka samu ko kuma yana saman bishiya ka nemo masanin kirdado a waɗanda Allah ya hore musu kafin a yanke yanzu ya kalli bishiyar da bina zai ce wannan aka yanke ta to insha Allah za a samu kamar buhu biyar da rabi to na tabbatar ma in aka yanke za a ga ko dai ya zama dubu biyar da rabin nan daidai ko ya dan ragu kaɗan ko ya dan ƙaru kaɗan saboda ilimin da wayar da kwarewar da kuma tajriba ko da yaushe ana yawan yi to shi amfanin gona ba sai ya shekara ba akwai wanda za a ga amfanin gonar da watanni yake ɗauka akwai wanda kila cikin wata hudu akwai shinkafa da zaka ji an ce yar kwana ɗari da ashirin in ta kwana ɗari da ashirin ta gama nuna ta fidda kai ta yi ‘ya'ya ta nuna ta yi ƙarfi yanke ta za a yi to wannan a kwana 120 ɗin nan ka yanke adadin abin da ka noma ya kai adadin zakka to za ka ba da zakka babu magana shekara wa atu haqqahu yawma hasabi ko yawma hisabi an gane ko to wannan shine kadai ba sai shekara shekara ba amfanin gona ba sai shekara shekara ba duk sanda mutum ya noma akwai noman rani akwai noman damina duk za mu zo kan maganar in noman rani ne me za ka bayar zaka in noman damina ne me za ka bayar duk zai gaya mana insha Allah wa hada a'dalu ma yakun wannan shine mafi adalcin abin da ya kamata zakar amfanin gona ta kasance id domin wujubuha kullu shahrin idan aka ce zakkar kayan abinci tana zama wajibi duk wata aw jumu'atin ko duk sati mimma yudirru bi arbabil amwal ko shakka babu wannan zai kuntata wa ma'abota dukiya zai kuntata wa ma'abota dukiya ce duk sati sai ka yi lissafin amfanin gona ka ba da zakarsa ko duk wata wannan akwai kuntata wa wujubu atil umri marra idan kuma aka ce amfanin gona wa- yana waje ba fitar da zakarsa sau ɗaya a kowace shekara mimma yudurru bil masakin to kuma wannan na daga cikin abin da zai takura talakawa mabukata ta jirgimar musulunci ko an lura in aka ce duk bayan wata ɗaya mai noma ko mai gona ya yi lissafi ya ba talakawa zakka to gaskiya akwai takura da shi mai gona in kuma aka ce kamar yadda ake ba da zakar kuɗi sau ɗaya tak a shekara to amfanin gona shi ma sau ɗaya tak a shekara to talakawa za su shiga cikin damu domin wani za a ga yana iya yin shuka sau biyu ya yi farko ya cire amfanin ya sake yin na biyu kaga a kasan karan karan farko da ya yi talakawa da rabonsu a ciki da ya ɗaya da ya kuma shuka wani abu a karo na biyu talakawa suna da rabo a ciki kaga suna da rabo sau biyu ko fiye da haka a shekara to kaga wannan su ma suna dan samun jin daɗi domin ya fi a ce a dunkule ta a ce sau ɗaya ita ma za a bayar kamar yadda ka san mai kuɗi in ya cire zakar kuɗinsa ya baka sau ɗaya in ka tattala ruwanka in baka tattala ba sai wata shekara to amfanin gona sai aka duba wannan maslahar aka duba maslahar talakawa aka duba maslahar su manoma din sai aka yi wannan cewa duk sanda mutum ya gama wahala ya gama noman amfanin ya kai ya girbe kuma abin da ya noma ya kai ni zakka to ya cire zakka ya ba talakawa mafahim ثم إنه sannan yadda al'amarin yake ta baina maqadirul wajib musulunci sai kuma ya bambanta tsakanin gwargwadon wajibi din na zakka bi hasabi sa'i fi tahsil gwargwadon aikin da mutum yayi wajen samun wannan dukiya din da haka abinda wani zai bayar ba shi wani zai bayar ba abinda wanda ya yi noman damuna zai bayar na zakka ba shi ba ne abinda wanda ya yi noman rani zai bayar domin wahalar da wanda ya yi noman rani ya sha ba irin ta bace wanda wanda ya yi noman damuna ya sha da haka sai aka bambanta tsakanin gwargwadon abin da zaka cire na wajibi a zakka bi hasabi sa'i gwargwadon irin aikin da mutum ya fitta asiri wajen samun abu fa aujabul khumusa sai musulunci ya wajabta wa mutum ya ba da ɗaya bisa biyar fi ma sadafa hul insani majmu'an muhassalan cikin abin da mutum ya yi katari ya samu a dunkule wa huwa rikaz shine ar-rikaz dukiya ce kawai ba wahala mutum ya ba a cura sai Allah ya bashi ita inna ma huwa rizqun safahu Allahu ilayhi to a irin wannan sai kasa gida biyar shi ake kira rikaz ka koma nan ba ta ɗaya ƙasa sai ce arrikazu allazi fihi al-khumsu dukiyar da ake kira rikaz wanda in mutum ya same ta zai kasa ta gida biyar ya ba da zakka kashi ɗaya ya rike kashi hudu wannan dafnul jahiliya wata binniya ce irin ta mutanen jahiliya kafin kai ya waye mutum yana da dukiya sai ya tafi cikin gonarsa sai ya tona rami kawai da wata katuwar randa sai ta tura kuɗi a ciki sai ya samu wani abu ya ɗaura bakinta sai ya mai da ƙasa wani lokaci za a ga iyalansa ba su sani ba a wanda ya sani in bukata ta kama shi shi zai sai gan shi kamar ba shi da ko amini amma in gaya ma sai ya siye ka da kai da abin da ka mallaka saboda kuɗin da yake da su amma suna cikin daji ba banki ba irin yanzu wani da za a ce ya kai jaiz bank ko ya kai taj bank ko ya kai kaza da haka shi bankin da ya aminta da shi shine ya tafi cikin gona ko ya tafi can cikin daji kawai zai dan wata alama kiliya hannun dama cewa da ya zo nan gurin da ya dan ƙara taku ɗaya ko biyu a nan ya binne kuɗinsa to wani lokaci sai ta Allah ta kasance mutum ya mutu bayan tsawon shekaru sai kuma a zuwa yanka fulote a gurin sai Allah ya taimake ka an yanka cikin fulotin ka sai aka yanka wannan gurin na fata an zabi da haka ka ga mutum yana zuwa ana tona foundation sai aka ana buga sai aka ga wani rami ana duba sai aka tukunya da daloli a ciki an gane ko to kaga sai ka dan gaza da ido ka yi muzurai ga shi a mai haka foundation wannan ajiyar mu ce mun san da ita an gane ko inda ma huwa rizqun saqahu Allahu ilayka to yanzu ka ga wannan kuɗi ne wanda ba inda za ka je kai cijiyarsa da alama abin ya daɗe tukunyar ma ta ji jiki ta daɗe kuɗaɗen su ma har sun yi rumar ma sun yi kaza sun yi kaza za a ga mutanen jahiliya suna irin wannan to irin wannan birniyar ta mutanen jahiliya in Allah ya sa mutum ya same ta to wannan wani arziki ne da kawai mutum rana aka kawai ya tsince shi ya same shi to abin da Allah ta'ala yake so da kai wannan abin ko kaɗan ne ko mai yawa ne sai ka kasa shi gida biyar sai ka ba da zakar kashi shi ke shi wannan rikashi ka da zakka ce falon ɗaya kawai za ka ba da kashi ɗaya cikin biyar shi ke an gama da maganar zakar rikas an gama wannan to wannan sai aka wajabta alhumusa a ba da humusi ma'ana ɗaya cikin biyar fi ma sadafahul insan cikin abin da mutum ya yi katari ya samu majmu'an muhassalan a dunkule same shi wa huwa rikaz wanda shi ake kira rikazi to a irin wannan rikazin walam yu'tabar lahu hawlan ba a la'akari da shekara babu magana shekara yau yau mutum ya samu yau yau din nan zai kasa gidan biyar ya bada zakar kashi da ba magana sai bayan wata kaza ba magana sai bayan shekara an gane wannan zakar rikaz ba ai ba adadin shi ba magana sai ya kai kaza ko ya kai kaza kawai ka tsinci rikazi kawai ka raba guda biyar in dubu biyar ce ka ga ka bada dubu ɗaya sai ka rike dubu hudu an gane ko idan miliyan hamsin ka samu a cikin wannan tukunyar miliyan arba'in taka miliyan goma kuma sai ka bawa wa'inda Allah ta'ala ya ce a ba an gane shine rikaz wa aujaba nisfahu sannan musulunci ya wajabta bayar da rabinsa wato rabin kumusi din kenan wa huwa da ushuru shine ɗaya bisa goma fi ma kana mashaqqatu ta'silihi fawqa dalika cikin dukiyar da wahalar da aka yi wajen samun ta ta wuce waccan ta farkon wato ka duba wata hikima ta shari'ar musulunci ana kallon wahalar da ka ci wajen tara kudin ana sassauta maka wajen zakkar da zaka bayar yanzu wancan wanda kawai tono aka yi kawai sai aka tsanci kuɗin shi ma bai san da su ba sai aka ce ya kasa bai sha wata wahala ba iya wahalar da aka sha shi ne tonowar to ya ba da ɗaya bisa biyar amma a yaushe ne mutum zai ba da ushiri wato ɗaya bisa goma to inda mutum ya yi noma sosai ya sha wahala wahalar da ta fi waccan ta rikasi to sai mutum ya ba da ɗaya bisa goma kenan idan mutum ya yi noma zai kasa abin da ya samu gida goma ya bada kashi da wa zalika fistimar wannan game da 'ya'yan itace dabino ko ilimi da makamantansu wanzuro da kuma abin da ya shafi kayan abinci irin su gero shinkafa masara an wato alkama da sauransu allati yubashiru harfaha wanda shi da kansa ya jibinci nomawa shi ya je sun ku yayi noman ko shi ya nemo kuɗin ya dinga biyan manoma suka zo suka duka suka dinga masa noma ya biya kuɗin haura ya biya kuɗin ciro ya biya kuɗin maimai ya biya kuɗin kaza duk shi ta wannan wahalar to idan aka tattara amfanin ya kai adadin da ake bukata to sai ya kasa gida goma ya rike kashi tara sai kuma ya ba wa mabukata kashi ɗaya. a ina mutum zai yi irin wannan ya kasa goma ya bada kashi daya a inda mutum ne noman da kansa wa yatawalla Allah saqayaha Allah kuma ya jibinci shayar masa da amfanin bila kulfatin min al-abd ba tare da wata wahala ba da bawa ya sha kamar noman damuna ke kawai zuwa kai ka share gona aka gyara ta aka yi huda aka yi shuka kaje kai addu'a ka zuba wa Allah ido Allah da kansa cikin hikimarsa lokaci lokaci gwargwadon yadda hikimarsa ta hukunta sai gari ya murtuke sai hadari ya taso sai a zubar da ruwan sama kana gida a kwance ko kana gurin wata sana'a taka amma ka shuka amfanin kawa ba kai kake shayar da shi ba Allah ta'ala ne yake shayar da shi to kaga noman damuna ce to a irin noman damuna shine sai ka kasa gida goma ka bada kashi nawa daya wa aujaba nisfal ushri sai kuma Allah ya wajabta ka ba da ɗaya bisa ashirin shi ne nisful ocean fi ma ya tawalla la'abdu saqayahu a inda bawa shi ya jibinci shayar da amfanin gonar da kansa bil kulfati da wahala waddawali da injinan ban ruwa shi ne addawali watering machine shi ake kira addawali injinan ban ruwa injinan injin da zai zuƙo ruwa ya dinga ba ga masu irrigation suna amfani da shi ko to a wannan lokacin kaga mutum shi ya dinga wahala saboda lokacin da ya no- ya shuka amfanin ba lokacin damuna ba ne to da haka yanzu shi kuma amfanin sai an bashi ruwa to sai ya zo ya tona rijiya ko kuma akwai canal na ruwa ya sa injin sai ke zuƙo ruwan yana zuwa yana bayarwa in wannan gurin ya sha ya ƙoshi ya datse ya ɗauka ya koma can shi ke ba da ruwan da kansa wannan wadi da kuma dabbobin ban ruwa kamar raƙuma kamar shanu wayannan su ma duk ana amfani da su wajen bayi ma'ana wajen ban ruwa a gonaki a lokacin da ba na damuna ba wani hawan ma da makamantan waɗannan kamar yanzu kasashen da suka ci gaba za a ga akwai inda helicopter ne ma yake da ruwa to shi ma ya shiga ciki shi sa aka ce wani hawihi ba ko dai irin noman mu wanda za a ga injin mutum zai samu ya dinga ban ruwa ko kuma ainihin wato dabbobi ne suke ɗebo ruwan su zo su bayar ko kuma a an samu wani ci gaba da wata na'ura kamar helicopter gona ce za a ga kamar girman unguwan nan so saboda haka wannan sai dai da helicopter za a zagaya helicopter shi ke ban ruwan yana fesa ko amfanin ruwa to a irin wannan shine sai kuma aka wajabta mutum ya bada ɗaya bisa ashirin saboda ya sha wahala ku kalli waɗannan matakan guda uku dukiyar da mutum bai sha wata wahala ba kawai a rikazi ya tsince ta aka ce ya kasa gida biyar ya bada kashi ɗaya noman da ya sha wahala ya yi noma ya yi shuka ya yi kaza ya yi ciro ya yi kaza duk da ba shi ke ba da ruwan ba Allah ke saukar da ruwa daga sama amma ya sha wahala fiye da wanda ya samu kuɗi a rikazi sai aka ce ya raba amfanin gida goma ya ba da kashi mataki na uku sai aka ce wanda shi kuma ya yi noman rani wanda shi kuma shi ya yi noman kuma shi ne yake jibintar bawa amfanin ruwa ba lokacin damuna ba ne to shi ma sai aka ga wahalarsa ta ƙara na wanda ya yi noman damuna sai aka ce to zakkar in ya tashi ya ba da ɗaya bisa ashirin maimakon ɗaya bisa goma وأوجب نصف ذلك وهو ربع العشر sannan sai Allah ya wajabta rabin abinda mutum ke bayarwa a noman rani a noman rani ne mutum aka ce bayar ɗaya bisa nawa bisa ashirin to a inda kuma mutum yake shan wahala fiye da ta noman rani shine inda mutum yake juya kuɗaɗe ga cajin kwakwalwa ga rashin bacci ga rashin natsuwa ga kaza ga kaza to a nan sai aka kuma ya ba da rabin abin da yake bayarwa inda noman rani yayi sai aka ce ya ba da ɗaya bisa arba'in divide by 40 ɗaya bisa arba'in kenan ko kuna fahimtar lissafin shi ne a hausa sai ka ce wa huwa rubu'ul ushri shi ne ɗaya bisa hudun ɗaya bisa goma wannan an yi gwari gwari kenan amma an so a sauƙaƙa ma sai a ce ɗaya bisa arba'in shi ne rubu'ul ushri to shi mutum zai bayar a yaushe fi ma kanin da ma'ufihi a cikin dukiyar da haɓakarta ta kasance mawukufan ta dogara haɓakar wannan dukiyar ala amalin akan wani aiki tukuru muttasil wanda ba ƙauƙautawa aiki ne wanda ke muttasil mai saduwa ko da yaushe min rabbil mali daga mai dukiyar kullum sai an fita kullum an je sai an bata a in an dawo gida ma sai an zauna an yi ta lissafi zai da ka za a ga haɓaka dukiya da jujjuya ta aiki ne muttasi ba wai kamar noman damuna ba da in kai kawai ka da gida kai baccin ka kasan ka da gida gida ai ba gona bace amma kasuwanci za ga mutum ya dawo gidan ma wani zai samu ma yayin mutum ya dawo ya ci abinci ya huta sannan sai kuma a ɗauko kalkuleta a ita abin a ita danne danne da haka wannan an fahimci cewa ya gajiyar da kwakwalwarsa ya gajiyar da jikinsa ya gajiyar da lokacinsa sai aka ce kai ya kamata shi ma a tausaya masa zai ba da wani haƙƙi na talaka a wannan dukiyar amma ya ba da ɗaya bisa arba'in na fata an gane kamar wannan kuɗin da na ambata ɗazu miliyan biyar da dubu saba'in da takwas da ɗari bakwai da ashirin ina ganin gaba ɗaya dududu zakkar cikinsa naira dubu ɗari da ashirin da shida ne da wasu ‘yan ɗaruruwa a sama shi ne abin da mutum zai bayar mutatabi'in bibbar saboda an lura wannan wanda yake jujjuya kuɗi din ga aiki da yake yi tukuru kuma aikin da ba dare ba rana sannan mota ta ga kuma abin da ke biyo baya bidbar da fil ardi na tafiye-tafiye a ban ƙasa wani lokaci za ga mutum baya gari kaza baya gari kaza ko baya ƙasa kaza baya ƙasa kaza shine mota ta bi'in bidbar da taratan wani lokaci wa bil idarati taratan da kuma jujjuyawa da ko kuma gudanarwa wani lokaci ba shi ne kudin a hannunsa ba amma yana da yara ya je a yi lissafi ga wannan ya je wannan shi ma ya zo a yi lissafi kaya sun zo kaza idara gudanarwa wa bitarabbusi taratan da kuma jiran tsammani a wani lokaci an gane ko akwai atarabbus ko yawa akwai tarabbusi jiran tsammani taratan wani lokaci to wayannan abubuwan su aka lura da su na wahalhalu da wanda yake juya kuɗi shi yasa sai aka ce to shi kuma zakarsa a dan sassauta masa ta yi ƙasa da abin da wanda ya yi noman rani ya bayar na ɗaya bisa ashirin to shi wannan mai kuɗin ya ba da ɗaya bisa arba'in summa sannan bayan wannan bayanin innahu yanda al'amarin yake lamma kana la yahtamilu kullu kullu malin almuwasati shari'a sai ta lura ba dukkan dukiya bace za ta iya daukar almuwasatu rabu akwai dukiyar da an ce da an fara sa a raba a baka za a baka za to shikenan da raba a sanin yawa mace sai ga an wa'i gari duk bayan bawa to da ka ba kowace dukiya mace aka ce a fitar mata da zakka ja'ala min malin ladhi ta'miluhu al-muwasatu usuban sai Allah madaukakin sarki ya sanya wa dukiyar da za ta iya daukan kashe-kashe da rabe-rabe sai ya sanya mata wani nusubar wani kaso na zakka a cikin ta bi wato بقدرة المواساة فيها ko bi kadratin bi kadrin muwasat biya ko bi qudratin muwasat gwargwadon dama da ikon da wannan wato rabon zai iya kasancewa a cikinta ya zanto an cire wani kaso a ciki shi ne dukiyar ba a jikkata shi ba akwai dukiyar a hannunsa shi wanda aka ce a bawa dan abin da aka cira ba tare da shi ainihin mai dukiya ya ji a jikinsa ba shi yasa sai ce la tujhiku bi arbabil amwal irin abin da ba zai cutar da masu dukiya ba yanzu Allah madaukakin sarki ya baka kuɗi masu tarin yawa a shekara guda ya ce ka bada 1 over 40 haka san wanda yake da wannan hukunci in ni ne ko kai ai ka san ba wannan kasan zan ce ka bayar ba ba ka da ko alini in yi maka arziki maka gowace arziki sannan a shekara yanzu ba ta gani wanda ya ba wa kuɗi ya ce ka juya ya kuke yi da shi ya ji tausayin ka ce ku 50-50 ya ce ga miliyan biyar ka je ka juya ribar da aka samu maraba in ka samu mai handama da yawa zai ce to a kasa ta gida hudu kashi da har da wani ta dukiya kashi da dukiya za a bawa kaji indirectly shi aka ba kenan waye mai dukiya sai ce a kasa gida hudu kashi da ka ɗauka kashi ɗaya a ba dukiya ni kuma tun da ni ne mai dukiya kashi biyu nawa ne in directin ya kwashe kashi nawa uku ya baka da guda da ina fatan gane amma ka duba Allah madaukakin sarki ya san ka ya san wanda ka zo duniya ne dauke wani kuɗi saboda jaraba irin ta Allah ba dan kafi kowa iyaye ba dan kafi kowa basira ba girma kafi kowa ba ba karfi kafi kowa wani zai murkushe irin ku guda goma a ga shi nan shi kuma a ƙarƙashin ka yake aiki da ka daka matsawa sai taho yana tarawar jiki Allah ya tara maka wannan kuɗin masu yawa kuma ya sani kuma ya ce sai an shekara guda kwana 360 ka yi lissafi abin da ka lissafa ka sashi gida 40 39 Allah ya sa maka albarka rike guda ɗaya nan tsintsinkawa wasu bayan Allah da suna kallon ka kana ta shige da kuce suna kallo kana sawa kana cirewa kana hawa kana sauka suna kallo sun kawo musu guda ɗaya to wannan fa guda ɗaya ce fa ake ta fama da masu wadata in ba wanda Allah ta'ala ya sanya masa imani da kuma tsoron haɗuwarsa da Allah ba a wannan guda ɗayan ake ta artabu da masu dukiya wajen cirewa an gane ko da haka ba kuɗin bane matsalan cin jarabawa kuɗin shine tashin hankali da haka sai aka duba ga idan dukiyar tana da yawa ta yanda in an cire wani kaso na zakka a ciki la tujhiku bi arbabil amwal ba zai cutar da ma'abota dukiyar ba wa taqa'u mawqi'uha min al-masakin sannan wurin rabon zai samu talakawa ma'ana adadin da aka cire din kuma wani dan amarin ne da kana ba wa talakawa su kuma za su dan farfado daga su da suka yi za su dan ji daɗi na dan wani lokaci kai baka cutu ba a matsayinka na mai dukiya talakawa sun ɗan samu wata sa'ida sun samu wani farin ciki hantarsu ta ɗan jika sun ɗan ji sanyi na wani lokaci wa ja'ala lil warqi mi'atay dirham sai Allah madaukakin sarki ce idan kana da warq warq azurfa to ba za ka bada zakkata ba sai ta kai dirhami 200 dirhami 200 inda za ka mallaki dirhami 199 ba zakka sai kai kaga damar yau talakawa insani misali wancan kudin wannan dirhami 200 daidai yake da wancan kudin da na ambata an a naira ne naira miliyan biyar da dubu saba'in da takwas da ɗari bakwai da ashirin to yanzu da za a ce ka mallaki dubu biyar da a dubu a miliyan biyar da dubu saba'in da takwas da ɗari bakwai ba ashirin ba zakka naira ashirin ce bata kai ba amma ba zakka a zakka da aka sai ya cika shi Allah yana da ka'idarsa sai sun cika ɗari biyun nan birhami ɗari biyun nan cik in azurfa ce da kai in kuɗi ne da kai sai sun cika wannan adadin miliyan biyar da dubu saba'in da takwas da ɗari bakwai da ashirin kuma suka shekara ba wai sun zama hakan ba a ko sun zama hakan sai sun shekara to in suka shekara sai aka ce ka yi divide by 40 ka sa arba'in ka ba da abin da za ka bayar ɗin bai wuce naira dubu ɗari da ashirin da shida da 'yan wasu abubuwa sama ba walizahabi ishiri da miskala idan kuma zinare ne da kai za ka bada nauyin wato dinare wato ashirin nauyin dinare ashirin can za ka bada in kana da azurfa nauyin dirhami ɗari biyu shi ne ta isa zakka in kuma dukiyar zinare sai da kai to sai ka mallaki dinar nauyin dinar ashirin na zinare to shi ne kai zakka wannan dinar ashirin ɗin shi ne daidai da dirham ɗari biyu in azurfa ne da dinar ashirin in gwal da dirham ɗari biyu in azurfa ne dukkaninsu su ne in aka canza su zuwa kuɗin ka naira ya zama naira miliyan biyar da dubu saba'in da takwas da ɗari bakwai da ashirin ina son dinga kwatanta ma da kuɗin ka don za ka fi gane lissafi an gani wani hudubi wa thimar idan kuma amfanin gona ne alhubub wato kayan abinci wasima da 'ya'yan itace idan su ne za ka ba da zakarsu to su kuma ba a ba da zakka sai in abin da ka noma ya kai hamsata a wusuƙi wusuƙi biyar wusuƙi biyar shine kwano ɗari uku daga nan ne mafi ƙarancin abin da za ka noma a ce ka ba da zakka mafi ƙarancin abin da za ka noma a ba da zakka shi ne ka noma sa'i ɗari uku sa'i ɗari uku ka zake nan ga masana wani lokaci za ga wasu suna lissafi da dami-dami ya danganta akwai wanda sun san duk dami kaza yana buhu kaza akwai wanda za ka ji sun ce ma in dai dami ya amsa sunansa dami ya amsa ya cika to duk dami kaza zai bada buhu ɗaya to in suna da wannan lissafin su sun san dami nawa ne ya kai wannan kwano ɗari uku ina fata gane so in mutum ya noma abin da ya kai wusuki ɗari uku ko dai dabino ko ilimi ko shinkafa ko gero ko dawa ko masara ya noma abin da ya kai irin wannan adadin kuma abin da ya noma ɗin sunfi ɗaya ne ba sunfi daban-daban ba wani za ga gonarsa ya noma shinkafa ya noma masara ya noma waken soya amma da ya kirga sai ga shinkafar ita kaɗai kwano ɗari biyu ya samu masara ita kuma kwano 60 ya samu waken soya shi kuma kwano 40 ya samu in an hada sun zama kwano nawa to ba zakka saboda shinkafa daban masara daban abin nan waken soya daban ba sulfi ɗaya ba ne sai in ita kaɗai shinkafar ya noma ta kai kwano 300 in waken soya ne sai in shi kadai ya kai kwano ɗari uku idan ainihin wato abin nan masara ce sai in ita kadai ta kai kwano ɗari uku kaji wani sauƙi na shari'ar musulunci ko to idan mutum yana da wannan adadin ya noma wusuki biyar wa hiya khamsatu ahmalin shine kamar laftu biyar min ahmal ibn al-arab daga laftun da raƙumi irin na larabawa ke iya ɗauka wanda a buhu buhu kaga buhu biyar kenan tun da duk buhu yana daukan kwano arba'in ko kwano arba'in sau buhu takwas kenan buhu bakwai ne ko to buhu bakwai da wani abu an gane ko ya buhu bakwai da rabi yawa in mutum ya noma buhu bakwai da rabi to kaga wannan shine laftun kayan da raƙumi irin nan laraba zai iya ɗauka to idan mutum ya noma abin da ya kai wannan adadin shine aka yi bayanin da muka yi ɗazu idan da damuna ne wannan buhu bakwai da rabin shine mafi kankanta daga nan kuma har ka noma ko ya kai buhu dubu biyar dan akwai manomin da za ga ya noma buhu dubu biyar dubu goma fiye da haka so ka'idar da aka baka ne mafi karanci daga kwano ɗari uku to daga nan har su kai buhu dubu goma ko dubu sha biyar ko dubu ashirin za ka kasa gida goma ka ware kashi ɗaya cikin goma idan noman damuna ne ka bawa waɗanda Allah ya ce a ba idan noman rani ne za ka ba da ɗaya cikin ashirin za ka kasa wannan abin gida ashirin ka ba da kashi ɗaya saboda noman rani an lura ka sha wahala fiye da noman damuna wal ganam idan kuma arzikin dabbobi Allah ya maka kana da tumaki da awaki domin aka ce arba'ina shat alganam alganam tinkiya alganam ce rago alganam akuya alganam bunsuru alganam wayannan duk ana kiran su alganam da haka inda mutum zai mallaki waɗannan rabi wannan rabi don an zo mai lissafi zai lissafa ne gaba ɗaya bai ɗaya ne kawai sa'a aka ci mu a nan yankunan mu sai zamanto jinsin awaki ya fi daraja fiye da na tumaki in ka je wani gurin kuma za ka su tumaki sun fi daraja fiye da awaki amma a yare na shari'a duk iri ɗaya ne a gane ku da in kana da raguna ko tumaki da awaki kana da su to arba'in na shatan ba za su ba za a fara ba da zakarsu ba sai sun kai guda arba'in ko talatin da tara suka kai ba zakka sai ragonka ko tinkiyarka ko akuyarka ko ɗan bunsurinka ko dukansu sai sun kai guda arba'in in suka kai arba'in ɗin kuma daga ran da suka kai arba'in to sai shekara ta zagayo irin wannan ranar sai ka ba da akuya guda ɗaya tak kuma bari ka ji a wannan ɗin ba suna ƙara yawa ana ƙara rage ma wannan guda ɗayan shi za ka yi ta bayarwa har sai sun kai ɗari da ashirin duk shekara goma sun ƙaru ashirin sun ƙaru yana nan baya canza alƙalwa ba canza ba tun daga arba'in ɗin nan ɗaya za ka yi ta bayarwa har sai sun kai ɗari da ashirin suna kaiwa ɗari da ashirin to sai a ce ka ba da akuya guda biyu ko raguna guda biyu ko tunkiya guda biyu to ba za a canza daga haka ba sai sun kai ɗari biyu suna kai ɗari biyu da ɗaya sai a ce to su koma awaki guda uku ko tumaki guda uku za ka dinga bayarwa daga nan ba lissafin ba zai canza ba sai sun kai ɗari uku da sun kai ɗari uku aka ce a kai wannan dukiyar taka ta fara yawa kashe ɗan ya fara sama wasu wasi bari a ƙare ma discount yanzu duk guba ɗari ba da akuya ɗaya duk guba ɗari ba da akuya ɗaya kana da tumaki sun fi guda dubu biyar sai aka ce ka ware duk guda ɗari ware ƙwaya ɗaya tak ita Allah yake so ya jaraba ka a ciki daga cikin ɗari da ya baka ga wani ko gashi baya mallaka ɗauki ka bashi a gani na ba ta gani wani bakan talatina idan kuma shanu arzikin shanu Allah ya ma sai sun kai guda talatin sai sun kai guda na talatin walil ibli idan raƙuma ne da kai hamsatun babu zakka sai sun kai guda biyar kuma a guda biyar ɗin ba a cikinsu za ka fara ba da zakka ba don guda biyar yanzu aka ce ɗauki ɗaya sun koma hudu ana ganin kamar an ɗan shiga jikinka da yawa sai a ce sun kai biyar ɗin raƙuman ka biyar ne yanzu eh to akuya ɗaya za ka bayar ita ce zakkar raƙuman nan guda biyar shida bakwai takwas tara duk wannan akuyar duk shekara ita za ka bayar har sai sun kai goma in sun kai goma sai a ce to ba da akuya guda biyu har yanzu ba a cikin su ba akuya guda biyu sai sun kai sha biyar sai a ce to ƙara akuya ɗaya su zama guda uku sai sun kai ashirin a ce har yanzu ba a cikin su ba akuya hudu za ka bayar har sai sun kai ashirin da biyar sai a ce to yanzu kam ka fara tara garke suka kai guda ashirin da biyar to sai a ce fara cirewa a cikin su لكن لما كان نسابها لا يحتمل المواساة من جنسي sai dai sura kuma yayin da shari'a ta ga misalinsu ba zai iya ɗaukan a yi rabo a cikinsu ba daga irin jinsinsu a wajaba fihi shatan sai shari'a ta wajabta ka ba da akuya a cikin raƙuman da suke guda biyar har sai sun kai guda ashirin da hudu duk a cikin tumaki za ka dinga bayarwa zakkarsu ba a cikinsu ba fa'iza ta karramatin hamsu idan biyar ɗin nan ta maimaitu hamsa marratin sau biyar biyar sau biyar nawa wasarar hamsan wa ishirin suka zama ashirin da biyar ihtamala nisabu hawa da mina to yanzu nisabun su zai iya ɗaukan a cire kwaya ɗaya daga cikinsu sai a cire kwaya ɗaya a bayar a matsayin zakarsu an gane ku ina ganin lokaci yayi ko sai mu tashi summa abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu nada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك من من za mu zo gaba insha Allah za mu zo yadda ba za a zalunci talakawa ba ba za a zalunci mai dukiya ba za mu ji a ina a na rukuni tambayar yana tambaya idan an tashi ba da zakkar dabbobi kamar tumaki an ce sai sun kai guda arba'in to sai yake tambaya karama karamin karama za a bayar a cikin su ko babba to shine muka ce amsar tana cikin darasin mu na gaba insha Allah wanda za mu ji cewa abinda shari'a za ta ce a bayar kai kamar yadda ka ji yanayin karatu ya to ka san ba za a ce a bayar a can sama ba kuma ka san domin can saman za a shiga cikin haƙƙin mai dukiya to kuma ba za a yadda a bada na can ƙasa ba don su kuma talaka ba su cutu da haka kila za a tsaya a ina a tsakatsakiya insha Allah eh insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am wani da gaske yanda suke wasu suna iya gane lissafinta an gane ko wasu suna iya gane tambayar tasa shine shinkafa tambayar shinkafa in za a fitar da zakata tana shanshera za a cire zakar ko kuma sai bayan an cire wannan ɗinki ɗin ko shi ne tambayar ta ko to kaji kamar yadda malamai suka ce duk abin da yake baya jikin wannan abin za a cire shi allahumma sai dai idan su masu shanshera sun san idan shanshera ce kwano kaza ɗinta ko buhu kaza ɗinta yana daidai da wanda aka zazzaba aka cire ko aka cire kuntun adadi kaza domin kaga abinda ake so shine adadin abinda ka noma bayan cire ciyawa da yayin da dukan wani abu mara amfani bayan an cire shi to shine sai kuma a bada ainihin wato zakar kwayan to kaga kenan idan tana cikin kuntu to sai dai akwai miƙidarin da ake iya gane cewa duk mai kuntu tana daidai da sai an samu kaman buhunta biyu shi yake yin waccan guda ɗaya to sai a tafi da lissafin akan haka والله تعالى أعلم إلى من أمين كيفو نعم نعم sannan kuma me ingancin wanda zakka ta waje ba kansa misali na saka kai ne tsarin zakka a watan rana na'am sai fitarwa ya bari sai ta kai ramadan na'am
wannan To.
shin akwai wata falala a cikin haka falalar kawai idan lissafin mutum yana kai wato ita ma tambayar sai an tambayar da yake yi shine eh, wai shin akwai wata falala da ke cikin yin zakka cikin Ramadan dan ya lura akwai wanda za a ga zakkarsa tana kamawa cikin watan Rajab amma sai jinkirta yake fitar da ita har sai ya kai zuwa watan Ramadan wannan kuskure ne a mahanga ta musulunci gaskiya idan Allah ya sa a cikin Ramadan mutum ya samu dukiyar ko nisabin ya kai ya zama to lissafin yana kasancewa cikin Ramadan kaga wannan fala ba su ne amma ya zama to lokacin zakkarsa ba Ramadan bane saboda kila falalar Ramadan wannan kuma kamata ya yi wa Ramadan tanajinsa na musamman cikin arzikin da Allah ta'ala ya masa wajen taimakawa wanda yake so ya taimakawa amma ba daidai ba ne lokacin zakka ya yi jinkirta saboda yana tunanin Ramadan na ba ta gane a irin wannan ne malaman fiƙo suka ce idan aka samu matsala misali sai Allah ya kawo jarabawa da Allah ya kawo jarabawa sai gaba ɗaya dukiyarsa ta lalace sai iya kuɗin zakka suka ce haka zai mika a talakawa kudinsu shi kuma ya sa a sake sabon nema shi ma sai shiga cikin wayar da wani in ya fito ya bashi ba a jinkirta ta gaskiya saboda in wata in wani abu ya faru to ba ruwan talaka ba cikin dukiyar talaka ya faru ba ta sai ya faru kar wani waƙi'a ko kasuwa ta zo da tangarɗa yana harin ramadan ce to ai shi yanzu ma ciko ne yake nema ya biyo gyatte wannan cikon sai ya biyo shi dan talaka zai ba su abin da su kuma jinkirta musu wannan kamar keta ce ga su talakawa wani shi ai ba ramadan yanzu shi shine ramadan ɗinsa domin yanzu bukatar da yake da ita yanzu yanzu ne alaba shi sai a jira kuma wanda Allah ya sa lissafinsa yana zuwa zuwa ramadan shi kuma sai ya- sai ya raba ta cikin ramadan a gane in wani alheri yake nufi to ba da ba da haƙƙin da ba nasa zai yi abin nan ba domin zakka ba haƙƙinsa ba ne ga mai haƙƙi kuma suna buƙatar haƙƙinsu kawai rike ce ba ni zan ba ku ba ba ga wannan akwai zalunci a ciki dukiyar zakka in mutum ya yaro ta ba tasa ba ce ba shi da ikon yin tasarrufi a cikinta so jinkirtawa wannan kuma wani abu ne wanda shi zai jinkirta da ba gaggautawa ne to wannan kaga ana iya da za mu karanta karatun misali a a ramadan yake cire ko kuma a shawwal bayan sa- sallah karama kenan ko a shawwal ne lissafin zakasa sai ya lura ga ramadan kuma gaskiya ya lura an shiga cikin damuwa mutane ga ramadan ga ba kuɗi ga talauci ga kaza sai ya ga to shi bari ya yi step down maimakon sai shawwal bari kawai shi ya haƙura da cikon cikon wata ɗayan da za a yi a cikin shawwal bari ya ba da zakasa cikin ramadan wannan ya kyauta an gane ko duba da yanayin da mutane suke ciki sai yayo baya amma ya wuce abin da ake mutane dama suna ta hannu baka hannu aku shi kuma ya sake jinkirta wa mutane wannan abin zargi ne amma ya dawo baya to wannan sai a ce masa madalla abin da ya aikata a gane ko yawa in ya jinkirta wani in ya jinkirta misali ya ce sai ramadan sai ya rasu magadansa sai sun cire wannan zakar an gane ko domin yanzu sai sun su gane cewa to shi sa irin wannan gara ma mutum ya yi rubutu duk da cewa ba ma ba ma wani ah, wato wata dama aka bayar na ai hakan ba ballantana ma a ce wani a tsaya yin rubutu amma dai gaskiya kuskure ne saboda wani abu zai iya faruwa ko ya mutu ko dukiyar ta samu matsala ko wani abu kama da haka ko kuma akalla talakawan musamman waɗanda suke jiran ya basu su shiga cikin mawuyacin hali ɗoriya akan wanda suke saboda ya jinkirta bai basu ba saboda wani abu da yake kwaɗayi wancan kuma wani abu ne da ba za ka jira idan wancan mustahabi ne shi kuma basu yanzu wajibi ne an gane da haka kuskure ne ana samun irin wannan wanda za a ga mutum sai jinkirta ya ce sai ramadan gara ka yi wa ramadan tanadin sa kamar yadda bayan Allah mawadata a kasashe suke yi ramadan wani asusu kake man na musamman kawai in ya zo wannan ramadan ne zakka kuma duk lokacin da ta kama ka yi lissafi kawai ka bawa masu haƙƙi haƙƙinsu Allah ta'ala ala na'am kaza na'am na'am na'am Na'am, tambayar da baba yake yi shi ne, a nisabin da nan ke ta ba da misalinsa a cikin karatu na miliyan biyar da dubu saba'in da takwas ne ko da ɗari bakwai da ashirin, to yana tambaya shi wannan eh, wato lissafin haka zai ta tafiya har zuwa ƙarshen shekara ne ko kuma zai caccanza gaskiya a yadda na fahimta in kana bibiya ana updating yana canzawa tunda kamar yadda kaga dala ne kaga dala tana hawa tana sauka wani lokaci ta dan ta dade a tsaye guri guda wani lokaci ta dan yi baya kadan wani lokaci ta dan ƙara kadan to haka ita ma kasuwar gold ta duniya haka take wani lokaci sai ga ta dan dade a guri da to shine sai kaga masana harkar fitar da- kamar na san ah, sultan abinan maganar eh, abinan eh, sanar da lokacin da wata ya kama da sauransu duk da wannan lissafe-lissafe za ga suna zuwa sannan akwai kalanda da suke yi so a- ana updating so wani lokaci sai ga in ka ga ba a updating ba to ila canjin gold da azurfa din sun tsaya ko tsawon lokaci to in suka daɗe a tsaye a guri ɗaya shine sai ga lissafin yana nan bai canza ba to shi yasa lokacin da za ka bayar ila wani kafin shi kuma sai ga lissafin ya canza da haka za ga kamar 'yan watannin baya za ga miliyan hudu ne da wani abu amma haka zuwa wannan dan dan takin kuma ya koma miliyan biyar da wani abu to ba mamaki ko dai zuwa dan an dan ƙara watanni ko yi baya ko yi gaba da sauransu so wannan kuma ya danganta da caccanzawar inda mutum yana bibiyar masu updating din nisabin zakka nisabin ah, abin nan eh, diyar rai nisabin abin nan yanke hannun barawo abin da zai sata abin nan da matsalar sadaki duk da cewa akwai sabani a kanta to duk za a ga cewa wannan ana yawan updating insha Allah an gane kuma amin amin to an ce lokaci yayi insha Allah za mu tsaya nan inda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin amin amin amin